Mai sauraro a kan mita 88.5 da laifin murar zamani sunana Abba Isa Muhammad kuma a ƙarshen makon nan da ya gabata ne wato al'ummar garin fage suka yi wani gangami domin wato nemo bakin zare game da al'amarin kwacen waya wanda a kwanakin baya ya sanadiyar mutuwar wani magidanci a yankin lokacin da yake kawo ziyara ga 'yan uwansa har ma kuma mun zanta da waɗanda suka halarci wannan taron da kuma masu ruwa da tsaki a wannan yanki.
Me cikakken suna?
Sunana Kamal Ibrahim amma ana kira na da Kamal Kaus.
Nan muna wacce unguwa?
Yau muna unguwar Fage A Bakin Plaza.
Kun ce akwai kalubale, menene kalubalen?
To kalubalen yawa ne da shi magana akwai kalubale na su kansu mutanen da suke zaune a unguwar. Samari da iyaye da kuma wannan su ne kalubale na farko. Da sannan masu sana'a a cikin unguwar. So da unguwa ce ta hada mutane daban-daban kuma daga fadin kasar nan wasu ma ba ma yan kasar ba na biyu kenan na uku akwai su kansu manyan unguwar wanda idan wani yaro yayi wani laifi an je an kai shi su ake amfani da su wajen aje an so yaran akwai wani loko da ka da misali da shi akwai wani lungu da muke cewa lungun mabuga guri ne da akwai gidan wanka a ciki akwai kuma gidan kallon bal to wannan yana ɗaya daga cikin wajen maboya da waɗannan ɓata garin suke gurin sannan kuma magana ta gaskiya su kansu 'yan sandan na faɗa na ƙara faɗa su kansu 'yan sanda ko wanda mun sani muna gani a da ba abin da za mu iya yi da su ake wasu sabgogin na sayar da kwaya wanda ya zo da watan gwar yana so ya siyi kwaya ba zai iya siya ba zai haɗa baki da su ya biya su su je a siyo kwayar a zo su kai kana wace sana'a a ni tela ne kuma ma'aikaci to ka ce wannan al'amari ya shafi harkar ku ta ɗinki ta bace bangare sosai da sosai to unguwa ce wadda ka ɗauka za ka tadda duk ƙasar nan ba inda ake da teloli kamar wannan unguwar sannan duk wanda zai kawo ɗinki ai nan zai zo ya kawo amma mutum ba zai iya zuwa ya zo ya kawo dinki ba kai tsaye da yana tsoron idan ya zo za a masa kwacen waya ko kayan ma da aka dinka maka a kwace to idan an kwace kayan ma da aka dinka maka ya za a yi gobe ka kaga sana'ar za ta yi kasa ke kamar a ina da ina matsalolin suka fi tsamari kwar matsalar ta fi faruwa bakin plaza can wajen el duniya sai ibb to kaga wannan wannan gurin wannan wannan su ne manya-manyan gurare muke samu wannan al'amarin ya shafi sana'a ku a sosai mana tunda an koma ba wasu teloli ma wanda ake kira telolin tse su ba su iya dinki ba amma sun sanya za a yi su zo su samu teloli za ka kira su a gida su je su anshi dinkin ka kana kwance a gida su auna ƴaƴanka su auna ka su zo su kawo wa teloli dinki sun sun kawo teloli an gama su an sa su je su mai da musu da sun saba da teloli kaga kai da kake kuma a zo mai biyu a farashin da za a baka a kada kaga tattalin arziki na dinki ya yi kasa me ya jawo haka saboda rashin tsaro da kuma kwacen waya da sai da kwaya da kuma su kansu yan unguwar da su zuciyarsa ta mutu ba za su iya yi kai wace sana'a kake sunana ayatullahi hamza ina yin sana'ar design ne na dinki to yanzu ya al'amuran dinki al'amuran dinki maganar da kamal ya faɗa shine rashin tsaron nan da yake faruwa tun daga harkon kofan mata abin da ya shigo cikin ƙwarya fage wasan waya da dai abin da ba shi da daɗi an ce sai bango ya tsage kadangare yake samun gudun shi ranar da aka ce mana malam umar ya rasu Allah ya kansa da rahama na ce musu to wannan abin ya taho gare mu tun daga shi ya fara kan malam umar tun tuni na sha gaya mu waye shi malam umar an kashe shi ne a dalilin kwacen waya yau akalla kwana biyar ke mazaunin nan unguwar ne shi da mazaunin unguwar nan ne an haife shi a unguwar nan amma daga baya da ya aure ya koma gidansa jambulo a ranar ma shigowa ya yi ya shigo wannan yanzu me mafita mafita shine kamar yadda aka yi jawabi a nan gurin shine a haɗa kwamiti ko in ce an ma haɗa kwamiti wanda za a fita a yaƙi waɗannan matasa yara ne ƙananu kuma magana ta gaskiya shine akan DPO yayi wata magana ana kama yaran nan amma ana sai kaga kwana ɗaya biyu sun bayyana me yake jawa saboda kawai akwai wasu yan siyasa saboda barayin wayannan yaran yan siyasa ne kuma yan siyasan nan wanda suke cikin ƙwaryar fage su ne a yanzu sunana usman muhammad mai dubji wanda aka fi sani da babuji na unguwar fage to gashi kusan kuna nemo wa kanku mafita me dalila eh kura ce ta kai bango shine muke nema a kan mafita tunda dai dan adam da dan adam ne ake yi kaga ya kamata mu fito mu jajirce mu nema kan mafita saboda tashe-tashen hankulan da suke faruwa a unguwa na kwacen waya na sace-sace fasa shaguna sannan kuma ɗaya abin da ya zaburar da mutane a unguwar na ɗan uwanmu da aka kashe ɗan unguwa ne a bakin titi garin a ƙwace mai waya aka soka mai wuka har Allah ya karɓi ransa an iya gano su a suka kan eh jami'an tsaro suna nan suna bincike har yanzu ba su tabbatar ba amma dai ana nan akan bincike mu yanzu ɗan cikin unguwa da wanda haifaffun unguwa ne da masu sana'a unguwa an yadda da shugabannin unguwa da 'yan jami'an tsaro an haɗa an tabbatar da cewa yanzu kowa yana da hannu a ciki a zo a nema a kai mafita
To eh, zan so in ji cikakken suna da matsayi.
sunana Anas Muhammad As-Salafi Fage haka aka fi sani na wanda ni nake jagorantar kwamitin sintiri da da an fara yayi bacci yanzu kuma sakamakon kwace da yayi yawa aka ƙara dawo da wannan kwamiti aka bani da in ci gaba da jagorantar wannan kwamitin sintiri din To a takaice me makasudin wannan gangamin da ku?
makasudin wannan gangami muna jin can da can an tara wannan an kwace mai waya an ji mai ciwo an tara wancan an kwace mai waya to ɗaya daga cikin yayyenmu wanda kullum shi yake fafutukar ya za a yi mu haɗu mu hana wannan abin sai ta faru a kan shi ya zo daga gidan shi da magariba bayan magariba zai tsallako ya shigo fage domin nan ce mahaifar shi kamar yadda ya saba a daidai a ƙasan gadan nan da ake yi wadda ta taso daga kofar mata daidai kofar da za a shiga masallacin idi aka tare shi aka mai za a kwaci wayar shi an bubbuga mai wuka ba ta shiga ba saboda uh, Allah ya tsare har wasu yaran suka ƙara kawo 'yan uwansu ɗauki da wukar ƙashi suka soka mai ya mutu Uh, mutane suna gurin ba su iya kawo mai ɗauki ba amma su nasu sun kawo musu ɗauki Wannan din me yake nuna musamman ga waɗanda zaka ga ba sa ɗaukan mataki duk da suna samun labarin abubuwan da yake faruwa.
wannan yana nuna wato raunin al'ummar mu da wato tsoro da yake cikin zuciyar mu wanda in dai da tsoro kuma haka za mu zauna gobara ta zo ta cinye mu gaba daya amma in muka yunkura muka yi maganin matsalar tare duk yaran da kowace unguwa duk yaran da yake irin wannan abin yan unguwar sun sani to yan unguwar su haɗu su magance matsalar nasu na unguwar kowace unguwa in ta haɗu ta magance matsalar sai kaga babu Ya za ku da kalubalen iyaye da suke gatanta 'ya'yansu da kuma wanda ake zargin 'yan siyasa suna wuce musu gaba.
eh to duk wanda ya san tarihin rayuwa tun kafin zuwan addinin musulunci da bayan zuwan addinin musulunci har zuwa yanzu duk wanda ya zo da gyara to zai gamu da 'yan adawa abokan gaba za a ƙi shi hatta a dangi farkon waɗanda suka fara ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangin shi ne to mu ma inda akan gaskiya ne mun shirya wa batawa da kowa duk wanda yake jin dan dangi ne in muka tashi za mu mai abin da koda dangin sun je sun kwato shi te- zai zauna ya jinya ba zai yi amfani ba in kana takama da dan siyasa za mu ma abin da ko dan siyasa ya karbo ka ya karbo banza ba za ka kara amfani ba dama irin waɗannan ba su da amfani a cikin al'umma sai su ringa kashe masu amfani kare ya kashe ragon layya to mun ɗauki irin waɗannan matakan kuma mun san za mu yi aiki ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ya tambaye shi yake cewa "Ya manzon Allah ya kake gani idan mutum ya tare ni zai kwatan min kaya na ya ce in bashi manzon Allah ya ce kar ka bashi ya ce to in ya yaƙe ni fa ya ce kai ma ka yaƙe shi ce to in ya kashe ni fa ya ce kana aljanna ya ce manzon Allah in ni na kashe shi fa ya ce yana wuta Yanzu za ku yi amfani da ɓangarori biyun kenan.
eh duka bangarori biyun insha Allah za mu yi amfani daidai limitation din mu abinda bai wuce doka abinda bai wuce abinda doka ta tanadar mana ba daidai gurgudo insha Allah za mu yi amfani da waɗannan matakan guda biyu To a takaice za mu so mu je cikakken suna da matsayi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ني سنانا الحاج حسن أحمد من أنغون فجي وكيلن غلادي من فجي A matsayin ku na iyayen ƙasa ta yaya za a magance wannan matsala?
eh to kamar da dai ka zo ka gani Allah ya nuna maka kaga akwai DPO na fage akwai GO na civil defense akwai SSS duk suna wannan waje akwai yan shugaban yan bijilanci na fage gabaki da Ahmed Kebo suna nan da shoran kuma matasan unguwa da muka kirawo in Allah da an haɗu zai a zama- za a zama to cewa tsintsiya madaurin ki daya domin a magance wannan abu da yake damun jama'a Menene ya fice muku tuwa ƙwarya?
to abin da ya fi ci mana to a kwarya fage bakin plaza ta yi kaurin suna wajen kwacin waya kuma sai an sama makami wanda yana ɗaya daga cikin wani ban Allah da muka rasa a nan dan uwa wanda ake kira da suna Umar yana da iyali guda uku da matarsa guda ɗaya to wannan ya ƙara tunzura mu ya zama to mun kirawo dukkan matasa akan su da- su zo mu yi ƙoƙari mu magance wannan al'amura da suka faru Wani zai ce zuwa yanzu kun fara tsunto ɓata garin da suke ciki.
eh alhamdulillah mun fara tsunto ba ta gari kuma insha Allah rabbi za mu bi yadda abubuwan suke tunda shi DPO mai kokari ne iyaka kokari gaskiya lillahi wa rasuli ba abin zamu ci mishi sai dai mu ci Allah ya saka mishi da alheri yana yin kokarin sa duk yaron da aka riga aka kama da irin wannan lullu- eh, laifuffuka yakan yi kokari ya tura zuwa kotu Ya za ku yi da zargin da ake cewar wasu iyayen sukan goyi bayan 'ya'yansu ko kuma 'yan siyasa su marawa waɗanda ake zargi baya.
baya eh to kasan dukkan abin da aka riga aka ce na kwamiti ne yanzu babu zancen siyasa a ciki ko kuma iyaye duk wanda dai aka riga aka kama ya zama to cewa yana da wannan laifi to gaskiya mu ba za mu yadda dan siyasa ya shiga ciki ba ko kuma iyaye su ce ba za su yadda akan wannan wannan babu wani ruwan mu idan kuma ya shiga cikin idan ya shige ciki kuma wannan ya rage tsakaninsa da hukuma ne dan mu ba za mu yadda ba sai mun tabbatar da cewa an hukunta shi domin ya zama to darasi a gare shi da shauran yan baya me fatan ku fatan mu ubangiji Allah ka shirye mana da yaran mu gabaki ɗayan su ya ba su nutsuwa zaman to mutane ne kirki mu ci gaba da mu'amala da su menene abin da sauran unguwanni ko kuma al'umma za su koyi daga abin da kuka gudanar eh yau to a gaskiya yin wannan abu ba mu ne na farko ba ba kuma za mu zama to na ƙarshe ba dama kuma akwai irin waɗannan abubuwan a cikin fage daban-daban kowace unguwa tana da irin nata kwamiti din da ma zauren sulhu akwai buƙatar a ƙarfafa su kenan.
eh wannan ya- gaskiya ne wannan muna da buƙatar mutane su taso musamman su in cikin unguwa su karfafa su domin ya zamanto cewa an samu kyakkyawan yanayi a cikin fage an goge irin wannan abubuwan da ake yi wa fage na mummunan kallo sunana abba isa muhammad akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake ji na anan gaba da fatan allah ya kiyaye faruwar hakan anan gaba